من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة jama'ar musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ba mu ikon sarki wannan farari na asuba a cikin jami'i da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan da ke ciki a yau muna safiyar lahadi biyar ga watan safar biyar ga watan rabila awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana 1446 wanda ya daidai da tara ga watan takwas na shekara 2024 miladiya takwas da watan tara to takwas ga watan tara na shekara 2024 miladiya ci gaba da karatun a wannan littafi ta sahila aqidati islamiyya ta hazibu ta sahila aqidati islamiyya za mu tashi shafi na hamsin kan gabar fal imani inda ahlus sunna wannan kuma shine darasi na 33 insha Allah idan ba manta ba ana bayani akan aƙidar khawarijawa da 'yan marja'iyya su waɗancan sun fice gona da iri su kuma waɗannan suka yi ƙasa amma ahalus sunna sai suka kasance aƙida ahalus sunna wasdan tsakatsakiya su waɗancan suka yi azarbaɓiya cewa 'yan hawarish duk mutumin da yake aikata kabira kaba'irai saboda haka dan wuta zai kuma dawwama a wuta har abada ba zancen fita wanda yake shan yake shan giya yake zina yake sata to dan wuta ne kuma ya shiga wata wuta har abada wannan ita ce aqidar khawarija haka kuma daga cikin aqidar su shugaba idan ya saba saboda haka ya aikata wani abu na kabira shi ma kuma sai a fito a masa zanga-zanga da sauransu su kuma 'yan marja'iya a a su kuma sai suka yi ƙasa a gwiwa cewa wanda yake suka imani cewa imani a zuce yake ayyuka na ibada sallah azumi zakka zumunci waye da sauransu ba su da alaka da ɓangaren imani babu wani alakarsu saboda haka idan kai sabon Allah imaninka yana nan in ka sha giya ka sha taba ka yi zina kai ka za har yanzu kana nan da imaninka kaga su kuma sun yi ƙasa a gwiwa to ahalus sunna sai suka zama tsaka tsakiya saboda haka duk musulmin da ya aikata sabon Allah to ya aikata kaba'irai zunubinsa yana nan laifinsa yana nan kuma wannan abu bai hudda shi daga musulunci sai dai ya tawe imaninsa matuƙar bai aikata wani abu na kaba'irai wani na kafirci ba da abin da yake kafirci bai aikata su ba a'a waɗannan abubuwa ne na saɓon Allah to yana nan da laifinsa abun Allah subhanahu wataala kuma imaninsa ya samu tawaya kenan shi sai suke cewa mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabirati yana nan mu'mini da imaninsa amma kuma fasiki ne da kuma aikata waɗannan saɓon Allah da yake to shine gabar da aka tashi kenan a nan ahalus suna suka ce to wannan bawan Allah yana nan a ƙarƙashin mashi'ar Allah in Allah ya ga dama ya fi masa in ya ga dama kuma ya azabtar da shi ai ya tsarkake shi daga wannan zunubai ya shigar da shi aljanna ko kuma in ya aikata wasu ayyuka na kafirci ko na shirka su sai da wani abuka to shi ne gaba da zan tashi sai malace wal imanu inda ahalus sunna kenan ma'ana za a fassara mana me imani a wajen ahalus sunna wal jama'a ce qaulun bil lisani shine fada furci da harshe wa i'tiqadun bil qalbi kuma da kudurtawa a cikin zuciya mutum ya furta ya kudurta ya yarda har a zuci wa amalin bi jawari kuma da aiki da gababu a gani a aikace to shi wannan imanin ya zidu bi da'ati wa yankusu bi ma'asiya yana karuwa da da'a ga Allah idan mutum yana yi wa Allah da'a to imanin shi karuwa yake kana sallah kana azumi kana zakka da ayyukan da Allah yake so to imanin ka kullun karuwa ke biye gire kake kana ƙara kusantar ubangijinka wai wayan kusu bil ma'asiya in kuma kana sabon Allah to kuma kullun imanin ka raguwa yake kasa kake shi ke kake kana kasa kana kasa ya zuba kama anna ahlus sunna wal jamaa ya'taqiduna annahu yajibu 'ala al muslim as-sam wa al haka kuma yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa annahu yajibu 'ala al muslim wajibi ne ga musulmi as-sam wa al yaji yayi biyayya ma'ana yin da'a ahalus sunna ba a samu shi ya kasance dan tawaye a bil ma'ruf liman tawalla amru min muslimin wajibi ne ya biya ga shugabansa jagora amma cikin abin da yake na da'a ga Allah alheri ba sabon Allah ba liman ta walla amurhum min almuslimin ga duk wanda ya jagoranci al'amuran su daga cikin musulmi wanda yake tafi da musulmi duk wanda aka jagoranta ma kace wannan shine shugaba to saboda haka wajibi ne kai masa da'a kai masa biyayya cikin abin da bai saba wa Allah da Manzo sallallahu alaihi wasallam saboda Manzo Allah ce alaikum bisam'i wa da'a wa in ta'ammara alaikum abdul habashi ku yi biyayya ko da an sanya muku bawa aka ce wannan shine shugaba to wajibi ne a musulunci ka mushi da saboda haka ta waye ba siffa ce ta muna ne ba sawa'un tawallal hukmu an tariqi shura aw an tariqi quwwati wal galba ana a aqida ahlus sunna wal jamaa wajibi ne yi wa shugabanni ko shugaba da'a da biyayya cikin abin da bai saba wa Allah da manzo ba sawa'un tawallal hukum an tariqal shura ma'ana ya samu wannan wannan shugabancin ta hanyar tsari yanda musulunci ya tsara cewa shura ake yi akwai wasu kwamiti na musamman kamar yadda lokacin da manzo Allah ya rasu saboda haka wasu ke kwantafi da cikin sahabbai suka koma gefe guda suka yi shawara suka zaɓi shugaba wannan ita ce dariƙata shura ta wannan hanyar ce suka nada aka samu wasu zaɓaɓɓu masu hankali nutsatsu suka zaɓe suka ce wannan shine shugaba au an ɗariƙin kuwata wal garba a'a ko kuma da ƙarfi ya zo ya kama ya karya ya karya na karya ya kankwasa na kankwasawa ya zo ya hau mulkin nan ko inda ya hau mulki ya zama shine shugaba to wajibi ne a masa biyayya ta ko ta hanya aw an tariqi tawliyatil hakim allazi qablahu lahu a'a ko kuma ta hanyar shi shugaban da zai sarka yayi wasiya ko ya nada shi aw istiklafi ko kuma ya madiye masa ma'ana gadin sarki a'a ko shi shugaban da yake sama ya sauka sai to ya nada wannan ko kuma yi wasiya ce to in ya rasu ga wanda zai hau ma'ana ya mishi alƙawari ana ce mishi wali ahad a'a ko kuma a tsari aka irin na gargajiya ne kawai in tunda sarki ne shi ɗansa ya rasu ɗansa ya hau ina ba ta fahimta to a aƙida a halin suna duk da inda shugaba ya hau da ya zama da wannan shi ne shugaba yanzu to wajibi ne a yi sa'a a yi shi biyayya babu zancen zanga-zanga ko fito na fito a musulunci ina fata mafi wannan wa ya taƙidu na annahu ya haramu kurushi alaihi sa'annan kuma a aƙida a halin suna wani jama'a wannan shugaban da ya haru shugabanci ta waɗannan hanyoyi ko ta hanyar shari'a ko da ba ta hanyar shari'a ba ma'ana ko ta hanyar halal ko ta hanyar haram ko ta hanyar bid'a ko ta hanyar gargajiya ko ta hanyar kaza in dai an ce yau da shine shugaba a aqida ahlus sunna wal jamaa wajibi ne a musulunci a yi mishi da'a a yi mishi biyayya kawai sai idan ya saba wa Allah da manzo ko ya aikata wani abu na kafirci wa ya taƙiduna annahu ya haramu khuruj alayhi aqid ahli sunna haramun ne a yi mishi fito na fito sawa'un kana taqiyan aw asiyan ma'ana anan wannan shugaban mai tsoron Allah ne a ko fasiki ne mai saban Allah in dai a matsayin shi na musulmi ne wajibi ne a mishi da'a wa annahu la yajuzu al-khuruj alayhi hatta yaraw kufran bawahan indahum min allahi fihi burhan a aqida ahli sunna wal jamaa da shi ne aqida magabata tun daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta bi aida da tabi tabi'ina saboda haka la yajuzu khuruj alayhi baya halatta ayi fito na fito ga akan shugaba hatta ya rau kufuran bawahan har sai idan shugaban ya aikata wani kafirci wanda yake a fili shine bawahan aiki na kafirci wanda wannan an tabbatar inda hum min Allah fihi burhan wanda akwai hujja dalili daga gurin Allah subhanahu wataala cewa wannan duk wanda ya aikata wannan abu kafirci ne kafiri ne ya kafirta to anan ne shari'a ta bada dama saboda haka to za a yi fito na fito a sarki shi ƙalan nawawi imamun nawawi allah ƙara masa yadda ya ce ammal khuruju alaihim wa qitaluhum fa haramun bi ijma'il muslimin ma'ana fita fito na fito ga shugabanni ko yaƙarsu haramun ne ga ijma'in musulmin duniya ijma'in hukunci wa in kanu fiskatu zalima ko da shugabannin sun kasance fasikai ne azzalimai ne to bai halatta a yi musu zanga-zanga a yi suna zuwa kansu matukar suna rike da wannan suna na musulunci mun matukar ba su aikata wani aiki na kafirci ba a'a aiki ne na saban Allah shine kaba'ir ina fata an fahimta saboda haka wannan ita ce aƙidar magabata salafus salih tun daga sahabbai zuwa tabi'ai tabi tabi'ina wa qad tazaharat ahadithun bi ma'ana ma zakartu saboda haka kuma malaki ta wannan dalili nake faɗa muku wani abu nake faɗa muku ba wai da ka bane ba ko son rai ne yasa nake faɗa ba a'a nassosi tazaharat ahadith hadisai sun tako bayanai dalla dalla kan abin da na faɗa muku ma'ana zan ambato muku dalilai nassi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ajma'a ahlu sunna annahu la yun'azu sultan bil fisq kuma ijma'in gabaki da salaf magabata ahlu sunna wal jama'a tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa na ƙarshe sun yi ijma'i cewa ba a cire shugaba dan yana aikata fasikanci a shi wannan aƙida wannan ita ce aƙida na magabata tun daga sabon masu Allah don shugaba yana aikata fasikanci ba kafirci ba to baya halatta a cire shi baya halatta a fito a yi zanga-zanga har a kashe mutane a kai da sauransu don shugaba mashayi ne ko dan ko zina yake ko fasikanci ko zalunci yake duk waɗannan kaba'irai ne ba kafirci bane to bai halatta a hudda bai halatta a fito a yi zanga-zanga a kai ko a fidda shi ko a cire shi wa min adillati ala tahrimil khuruj ala al-a'immati allazina lam yahkumu al-ulama ar-rasikuna fil ilmi bi kufrihim yace ga dalilan da zan ambata muku wanda cewa haramun ne fitowa gaba gadi ko bushirewa shugabanni waɗanda ba su allazina lam yahkumu ulama urasuna waɗanda malamai masu matukar ilimi malamai magabata na kwarai ba su yi hukunci ba akan a fitar da su a musu zanga-zanga fil ilmi da kufrin malamai su ba su ce ba kafirai ne ba dalili na farko marawahu muslim shine nassin da imamun muslim hadisin da imamun muslim ya fitar da shi an abin huraira ta marfu'an daga abu huraira Allah ya kara masa yarda kuma hadisi ne marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce alayka sam'u wa da'a fi usrika wa yusrika wa manshaduka wa makrahuka wa athratun alayka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ina umurtaka ya kai musulmi a matsayinka in haddaga take musulmi mai da'a ga Allah da manzansa alaika samu wa da'a wajibi ne ka ji ka yi biyayya ga shugabanninka ko shugabanka ko jagoranka fi usrika wa isra a cikin tsanani ko a cikin daɗi ma'ana wannan shugaba ya kasance mai tsanani ne ku yi haƙuri da shi ya kasance a mai sauƙaƙawa ne a yi haƙuri da shi ba wajen shari'a da halatta ya tsananta muku ba wa man shaɗiƙa wa makar haka a cikin nishaɗi da kuma abin ƙyama kana san abin ko ba ka san abin in da aka ce wannan shugaba ne to wajibi ne a musulunci a yi masa ɗa'a yi muku biyayya wa asirata na aleka haka kuma da duk wasu magoya bayan ka duk waɗanda suke bin bayan ka wajibi ne ka ɗora su akan wannan tafarki an ji hadisi guda na biyu yake wa marawa bukari wa musulmi an ubada da bin sami na biyu hadisin da imam bukari da musulmi suka fitar daga ubada dan sami kala ya ce ba ya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala sam'i wa ta'a fi man shaɗina wa makarhina wa usrina wa yusrina wa asratana alaina wa alla nunazi al'amr ahlahu qala إلا أن تروا كفرا بواها عندكم من الله فيه برهانا Imam Bukhari ya fitar da wannan musu hadisi Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi daga Ubada bin Sabit Allah kara masa yarda yace ba ya ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace mun yi mubaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa da'a akan ji da biyayya ni ni da'a mu ji mu da'a biman shaɗina wa makana cikin abin da ya ba mu nishaɗi ko abin da muke kyama ma'ana abin ya mana daɗi ko bai mana daɗi ba wajibi ne ni biya matuƙar shugaba ya ce a yi wa usurina wa yusurna a cikin tsanani da kuma sauƙi ya kasance mai tsananta na mana ne ya kasance a abin da sauƙi ne duka inda umarni ne na shugaba wajibi ne a yi biyayya wa asiratan alaina haka da kuma duk mabiya magoya bayan mu waɗanda suke karkashin mu wa Allah nunazi al'amar ahlau kuma ka shaidi kadda mu jayayya akan al'amarin illa qala yace illa an tarau kufran bawahan sai fa idan kun ga wani kafirci a fili a bayyane shi shugaban da yake aikata ko shugabannin da suke aikatawa indakum min Allah fi buhana wanda akwai dalili da hujja cewa wannan abu kafirci ne a gun Allah subhanahu wataala da mulkinsa in akwai dalili hujja karar wanda nuna wannan aiki kafirci ne to anan ne babu da'a babu biyayya amma duk abin in dai ba kafirci bane in dai saban Allah ne fasikanci ne to la la la musulunci ya hana fito na fito ga shugabanni wa ma rawahu muslim haka kuma da nassin da imam muslim ya fitar annafi daga nafi kala yake cewa ja'a abdullahi bin umar ila abdullahi bin mu'i hina kana min amrin hirra ma kana zaman yazid bin muawiya faqala idrahu li abi abdurrahman wusada faqala inni lam atika li ajlis ataituka li uhaddisuka hadisan سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من داعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في أنقه بيعة مات ميتة الجاهلية shi ma hadisi imam muslim ya fitar da shi daga nafi ga yadda hadisi yake ya ce ja abdullahi bin umar abdullahi dan umar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ɗan sahabi sahabi ɗan sahabi yazo wajen wa ila abdullahi bin mudi yazo ga abdullahi dan mudi shi wannan abdullahi dan mudi ba quraishi ne al'adawi ya kasance shugaba daga cikin waɗanda suka fito na suka fito na fito daga cikin quraishawa akan yazid bin muawiya yazid bin muawiya ɗa ne na halifa muawiya halifa na farko na wannan wannan shugabannin umawiya bayan halifanci ake to shi ma a muawiya da ya tashi kuma sai gada ma ɗansa yazid halifanci to saboda haka su kuma saura da suka gani a wani abu ba taɓa yin tsari ba zuwa zama zala sallaje wasu suka yi zanga-zanga suka yi fito na fito to shi wani abdullahi bin muɗin yana daga ciki wanda yake shi kuma shi ne jagora a hirra ma kana zamanin yazid bin mu'awiya mana sai ke malaji ba da labar abin da ya faru a zamanin yazid dan mu'awiya irin rikici da aka samu faƙala to shi lokacin da abdullahi bin umar ya zo wajen abdullahi dan mu'in ma'ana kenan a matsayin na shugaban 'yan tawaye shugaba jagora wanda ya yi barambar mai ce ba zai yi ɗa'a ga yazid ba saboda su waɗannan ina fata ana fahimta saboda haka faƙala itirahu li abi abdurrahman wasada da ya shigo fadarsa sai shi abdullahi bin mu'e ya ce ku ba baban abdurrahman fulo ma'ana a kawo mashi matashi wanda zai zamna wanda zai jingina ma'ana karamci a karrama shi faƙala sai abdullahi bin umar sai mai da mashi martani ya ce inni lam'ati ka li ajilis ni na zo ba don zamna a gurin gaba na zo ba don zamna ba a ta yi tuka li ohaddi suka hadisan kawai na taho ne don in tunatar da kai ko in sanar da kai wani hadisi sami ito rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda na ji baki da baki kunne na da bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗa shine na zo in tunatar da kai a matsayinka na shugaba ka aikata abin da ba daidai ba na zo in tunatar da kai da faɗar Allah da manzonsa ba na zo zama ne gunka ba ba na zo fadanci ba ne ba ba na zo in zauna mu hira ne ko ku sha shayi ba a kawai na zo da maka wa'azi wani hadisi ne yake cewa ya ƙuni manzon Allah ce mana khala a yadda min da'a min da'ati duk wanda ya cire hannunsa daga da'a shugaba yace ko yayi baram-baram duk wanda ya baram-baram da shugaba Allah ya naɗa shi ta hanyar daidai ko ta hanyar zalunci ko ta hanyar kaza kace kai kuma za a tattam a'a kawai sai da ai fito na fito laqiyan laha yawmal qiyama yace annabi ya ce wannan mutum zai haɗu da Allah a ranar tashin kiyama la hujjata lahu bai da hujjar da zai faɗa wa Allah domin tun duniya man Allah ya faɗa manzonka ya faɗa maka in ka je lahira to baka da hujjar da zaka fa Allah baka da wani dalili da zaka faɗa wa Allah kace Allah saboda dalilin kaza ai dan ba a zabe shi ba kawai murdiya yayi kaza yayi a'a dama an san da haka aka faɗa maka aka ce kai da'a a matsayin ka na musulmi mu'mini kai biyayya saboda kiyaye jinin haƙoƙin musulmai ya fi wannan zanga zanga da zaka domin shi ne hawan nafa ba zai rai sauka ba in ka gaya sauka ba sai abin da aka yi bala'i kenan zai fito a karkashe ku a yi kaza a karya na karya a yi asara da kaza to wata riba aka ci ka fito zanga-zangar da an kashe ka ko an kashe maka mutanen ka to me amfanin haka a'a ku yi haƙuri ku bar shi ga Allah ku mai da al'amarin ku ga Allah Allah yana ne in dai ku bar wa Allah to Allah zai muku maganin sa kun ga musulunci abin da ya karanta musulunci bai yarda ba kawai saboda da wani ba a fito a yi zanga-zanga a kace ko a banza wasu to ka fito an zanga-zanga an kashe ka a banza wasu to wata riba ka ce ka mutu ka tafi kuma ya ci gaba da mulkin ya ci gaba da zalunci ya ci gaba da ta'addancin wa man mata wa laysa fi unqihi bai'atin mata maitatu jahiliya haka kuma duk mutumin da ya mutu a wuyansu babu wata bai'a alƙawali mubaya'a ga wani shugaba ya ce a shi kawai ya fita ɗan gefe guda ne ɗan tawaye ne shi ai bai ƙarƙashin kowa bai ƙarƙashin shugabancin wani to mata mai ta ci jahiliya masu ala ce wannan mutum ya mutu mutuwa irin ta jahiliya mutuwar mushe a wajibi ne musulmi musulmi ba a san shi ba kara zube a ce bai da wani jagora bai da wani mai jagoranci ko shugabanci a wajibi ne ka kasama a ƙarƙashin shugaba ko da shugaban nan da daɗi ko ba daɗi al'amarin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce isma'u wa iu ku shi ku yi biyayya ku ba su haƙoƙinsu da ya cancanta a kanku manzon Allah ya ce naku kuma ku bar wa Allah waɗanda suka taushe suka hana ku ya ce ku bar wa Allah Allah yana nan kai dai kakkayar a su kama ka dalil kai haƙƙin da Allah ɗora maka na ma shugaba ɗa'a ka yi mishi ɗa'a shi kuma shugaba al'umma idan su mishi ɗa'a ya fi wajibi ne kiyaye haƙoƙinsu jinanansu jinsu ganinsu lafiyarsu da sauransu sai bai yi haka ba ya ce tuka ku ce ƙarfi da yaji sai kun karɓa ya ce ku bar wa Allah Allah zai karɓa mu wa ma rawahu al-bukhari wa muslim an ibn abbas radiyallahu anhuma marfu'an da kuma nassin da aka samu hadisi daga imam bukhari da ya rawaito imam muslim ya rawaito an an ibn abbas daga abdullahi dan abbas shi ma sahabi ne kuma dan sahabi radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda marfu'an shi ma hadisi ne marfu'i yace man kariha min amiri shay'an falyasbir alayhi فإنه ليس أحد من الناس خرج من من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية yace hadisi ne marfu'i daga manzo Allah zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kuriha amira amirahu shay'an falyasbir alaihi duk mutumin da ya kyamaci wani abu daga shugabansa ma'ana shugaban naka ya kasance yana aikata wani abu wanda mara kyau wanda ba daidai bane ba kuma ba inda kuka iya an mashi nasihar yaƙi bari an mashi gargaɗin yaƙiya ya tafi a kai matuƙa wannan abin ba kafirci ba ne ba duk wanda ya ƙyamata wani abu daga shugabansa bal ya sabir alaihi manzon Allah ce to ka yi haƙuri da shi ka ku ce ƙarfi da yaji sai kun cire shi sai an hudda shi fa innahu laysa ahadun minan nasi kharaja min as-sultani shibran yace domin babu wani daga cikin mutane da ya fita daga karkashin shugaba shibran bai da ɗani guda ma'ana mutumin da ya ce ni ba ruwa na da jagowa ni an ba karkashin shi nake ba ya yi tawaye ya koma gefe guda ya ko da shi shugaban bai maka kodi ba to mata ba mata alaihi illa mata mai tafi jahiliya wanda ya mutu a irin wannan aƙida a wannan tunani a wannan fahimta manzo Allah ce ya mutu mutuwa irin ta jahiliya a shi kun ga ko kaɗan musulunci bai ba da dama fito na fito ga shugabanni ba domin babbar fitina ce kuma kai talaka kai na ƙasa komi zai iya maka shugaba akan mulkin nan komi za su iya kenan ka bi su asali ku bar wa Allah wa ma rawahu muslim an auf marfu'an haka imam muslim ya fitar da hadisi marfu'an daga auf khiyaru a'immatikum allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا قلنا يا رسول الله ألا أفلا ننابزهم عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم صلاة على من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من داع yuje lokaci ya ɗanja ko a kwana a gurin eh ko a karanto karanto hadisi ne na ga eh to buje mu ƙara satin daga al'asal rabi sai buje mu kwana al'asal rabi yace khiyar a'immatukum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyun shugabanninku allazina tuhibbunahum suna shugaban da kake son kuke son su wa yuhibbunakum suna son ku wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum suna muku addu'a kuna yi musu addu'a wa shiraru a'immatukum sharrun shugabanni allazina tubghidunahum wa yubghidunakum sune wanda kuke kyamarsu suna kyamarku wa tal'anunahum wa yal'anunakum kuna tsine musu suna tsine muku kuna shagun shugabannin nan kuna suna shagun talakawan nan qalu sai sahabbai suka ce kulna ya rasulullahi muka ce ya manzo Allah afala nunabizuhum inda zalika to shin ba zan fito ba mi fito na fito da su mi sanga sanga mu cire su ai gare shi ne biri shi ne kala la sai manzo Allah ce a'a ma aqamu fikum sala matukar suna sallah a cikin su matakar su ma musulmi suna sallah la ma aqamu fikum manzo Allah ce a'a matakar suna sallah to babu zancen zanga zanga ta gari ba faɗa muka ba ma zancen wata aqida a'a matakar da yana sallah sallah kenan ya nuna musulmai ne matakar suna nan a musulman su to babu zancen fito na fito ala manzo Allah ce ku saurara man wuliya alaihi walin fara'ahu fara'ahu ya ati shay'an min al-ma'siya yace duk mutumin da aka shugabantar mishi da shugaba sai ga wannan shugaban yana aikata wani sabon Allah falyaturfu ma ya ati min al-ma'siya ka kyamaci abin da wannan shugaba naka yake yi na sabon Allah ka ji a ranka baka so wala yanzu anna yadan min da'a amma kuma ko kadan kada ka cire hannunka ce ba ni ba shi babu zancen biyayya a'a wajibi ne ka mishi biyayya in kuma ba haka ba jiki magani ka ci duka ka ci gwale-gwale a duniya su gallasa maka kuma ka je lahira kuma Allah tambaye ka damacin manzon ka baya hana ka ba dama ya ce ka mishi biyayya ya na kayar ko ina zaka faɗi dan shi anan ba za su barka ba in maka mai sauki shi ne a yi ta dukanka ko a jefa ka gidan kaso a kyale ka kuma in ga muta haka kuma ka je lahira a tambaye ka ce to kuma me yasa baka bi umarnin manzon Allah ba ai manzon Allah ya san da haka za ta faru azzaliman za su zo amma aka ce kai musu biyayya sai ka yi wa ma rawahu muslim an ummu salma annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala da kuma abinda aka rawaito daga muslim daga ummu salma daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace innahu yasta'malu alaikum umara وتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما سلموا أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه ruwaya muslim daga ummu salma daga annan mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ta innahu yasta'mur alaikum umara yace lokaci zai zo za a sanya muku wasu shugabanni wa ta'arifuna wa tunkiruna wasu ku yarda da halayyarsu da ɗabi'unsu wasu kuma ku kyamace su mana wasu na kirki wasu lalatattu faman kariya bari'a saboda haka idan suka aikata wasu za su dinga aikata aikin alheri wasu kuma za su dinga aikata miyagu faman kariya faƙar bariya wanda ya kyamaci abin abin da suke aikatawa kai shiru ka kyamaci abin a ranka faƙar bariya ka bar ranka baka bi su ba amma baka da hanyar dama da zaka hana wa man ankara faƙar salima wanda ya musanta shi ma ya kubuta walakin man rajiya wata ba amma duk wanda ya fi su waye ya fi su walakin man tafiya wata ba sai dai wanda ya yarda ya bi wannan ya bi waɗannan abuwa da suka kita to shi ne mai ƙalu ya rasulallah ya suka ce ya manzo Allah ala nukatiluhum shin ba zan yaƙe su ba mu fito a yi kare jini bin jini da su ƙala la manzo Allah ta a a ma sallu matukar suna sallah ko ta a gani ce in dai suna yi to wajibi ne ko haƙura ku kyale ai man kare ha bi qalbi ma'ana wanda ya kyamata a zuciyar shi wa an kare bi qalbi kuma ya ƙi a zuciyar shi shine abin da ake so kaga suna aikata abubuwan da ba daidai bane ba ka ƙi ka kyamata amma ba da ka iya haifar hukum da bakinka ka bar wa Allah ka dinga roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo maka saukin abu to wannan shine hanya ta farkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi kuma wanda ya bi su dan abu ya rima a shakida to shi kuma wannan ya hallaka shine waya ya da abin da suke yi ya bi ya san zaluncin ne amma saboda yana samun na cefane na kaza akwai kwangiloli da an bashi ya bisa a kai to wannan kuma ku shira shi mai shira ubangiji kuma kiyama amma kai da kake abin ka kyamata to kai ka buranta amma kuma zancen fito na fito ko zanga-zanga babu shi to kun waɗannan dukkan nasosi ne da suka tabbatar akan cewa babu fito na fito ga shugabanni abin da yake a ga musulmi a ji a yi biyayya a yi haƙuri a barwa Allah subhanahu wa ta'ala kuma in aka barwa Allah kuma sai Allah ya yi maganin abin wannan shi ne ƙa'ida wannan shi ne aƙida ta magabata salafu salihu allah sa ka dalili sai mu kwana a nan da fata abokan ta daidai allah ta rabu cikin ladan abin da muku suke da allah ya fi mana bukatotun na da hujja allah ya rabu na su allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon jinta ya nuna mana ƙarya ƙarya ta ba mu ikon mijin mata wasu ba har nakan ba mu wani hamdika na shahadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh